لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه ولا شريك له في حكمه ولا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وفي صفاته تبارك الله في أنياء عزته وجل معنى فليس الوهم يهويه فجوده واسع لا شيء يشبهه ولا شريك له لا شك لي فيه لا عون ينصره لا كون يحصره لا شيء يظهره لا كشف يبديه حارت جميع الورى في كل قدرته وليس تدرك معنى من معانيه سبحانه وتعالى في جلالته لطفا وعزا تعالى في تعاليه وأشهد أن نبينا ورسولنا وسيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وأسوتنا ومربينا ومرشدنا وموجهنا ومعلمنا وأستاذنا محمد رسول الله صلى الله الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون bayan haka abinda huduba ta yi bayani akan shi a dunkule ‘yan uwa huduba ta yi bayani ne akan wato dokoki na tuki a cikin zamantakewa kamar yadda kuka sani ‘yan uwa musulmi cewa hudubar juma'a kullum tana kallon abin da ya dace da al'umma cikin zamantakewar su ne a faɗakar da su a tunatar da su kisa ga wasu lokuta mai hudu ba sai ya sanya tufahi irin na shugaban ƙasa gaba ɗaya ko wani lokaci irin na sarki wani lokaci irin na gubernar wani lokaci ya sanya namar wani lokaci ya sanya na talaka wani lokaci ya sanya na mai kuɗi wani lokaci ya sanya na 'yan kasuwa a kowane lokaci domin saboda hudu ba faɗakarwa ne akan abin da yake zuwa yake dawowa cikin zamantakewa ta al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana yi ma mutane hudu ba bisa kan abin da baya da alaka da su kullum yana musu hudu ba ne bisa kan abin da yake da alaka da sunan zamantakewa ko wani hali da suke ciki ce sa duk lokacin sallar idi yake bayani a cikin hudubobin shi bisa kan abin da ya shafi sallah da idi ɗan uwa musulmi huduban mu a yau tana bayani ne akan abin da ya shahi dokoki na sirkilasiyon bisa hanya hudu ba a yau ta shiga kenan bangaren abin da ya shahi aikin polis na musamman ma waɗanda suka keɓanta akan kula da dokokin hanya mu sani ‘yan uwa musulmi wajibi ne akan mu mu ji tsoron Allah a sirrance da bayyane mu ji tsoron Allah a gida da daji mu ji tsoron Allah muna bisa kan sarari ko muna akan teku mu ji tsoron Allah ko muna ƙasa ko muna sama mu sani cewa addininmu na musulunci ya zo mamu da ginshiƙai masu girma ya zo da shari'o'i masu cike da hikima ya zo da karantarwa wadda wannan karantarwa ilimin mukan da ke cikinta cikin ilimin mukan Allah ne ya ebo ya aiko mamu da su domin mu ji daɗin rayuwa duk abin da musulunci ya zo da shi na tsari wallahi manuhan shi shine rayuwar ɗan adam ta yi kyau ta yi daɗi duk abin da musulunci ya hana kuma ya tsawatar wallahi babban manuwa a haka shine a inganta ma musulmi rayuwa rayuwar shi ta zamo tsarkakka tsabtatatta ingantatta tatatta nagartatta ta keɓanta ta sha bamban da rayuwar wanda ba musulmi ba ce ta ka gani a musulunci in ka ji an ce kar a aikata kaza ba wai kawai ba ne tsabar umarni da doka ne Allah ya ce kawai saboda shi Allah ne mai ƙarhi wanda yake da iko ya hana ku aikata kaza a'a banda kasancewar Allah yana da iko akan ya hana to kuma akwai wani amfani da wata manufa mai muhimmanci wadda ta sa aka hana in aka ce kai akwai wani amfani da zaka samu ko a nan duniya ko a nan lahira ko a lahira ba bisa kan banza bane aka ce kai saboda haka ‘yan uwa musulmi shari'ar musulunci duk abin da zai amfane mu ya kama mu gyara da jin daɗin rayuwa da kwanciyar hankali ta yi umarni ka in ma baka san musulunci ba ka riƙe wannan matsayin ƙa'ida duk abin da kaga abu ne mai amfani to ka rantse da Allah ka maimaita ka ce Allah ne ya ce a yi shi wallahi shi ya ce a yi duk abin da kaga abu ne mai cutarwa bai da amfani to in dai baka san addini ba ka rike wannan duk abin da ka gano yana da cuta yana da matsala wallahi tallahi Allah ma bai yarda da shi ba saboda haka ƴan uwa musulmi shari'ar musulunci tana kula da maslaha ta al'umma, tana kula da abin da zai inganta sha'anonin ɗan adam, tana hana duk abin da zai haihuwar da cuta, da abin da zai zama akwai ƙetare haddi, akwai cin zarafi ko cin haƙƙin wani ko cutar da shi, ko kuma haɗa shi da ƙunci ko cuta, shari'ar musulunci ta hana ka. Ko da kana ganin kaza in na yi holewa ne jin daɗi ne, to jin daɗinka kai kaɗai. bai zama sanadiyar kuntata ma wasu musulunci bai yadda da wannan ba wannan iskanci a ce dan kai ka ji daɗi ko ka yi abin da kake so ran ka ya sake sai ka yi abin da ƙarshe su wasu kunci za su shiga ciki musulunci bai yadda da wannan ba an musulunci ya yarda ka ji daɗi amma ka jin daɗin ka ya kuntata ma wasu musulunci ya yarda rayuwanka ta yi daɗi amma kan wajen ƙoƙarin kai rayuwarka ta yi daɗi kamar ce da cewa akwai wasu 'yan adam irin ka waɗanda su ma suna buƙatar rayuwarsu ta yi daɗi ya kamata ka kula da wannan saboda haka daga cikin manuhohi na shari'ar musulunci manya-manyan manuhohi don duk malaman da suka san manuhohin shari'a in ka tambaye shi wacce manuwa ce ta sa shari'ar musulunci ta zo da dokoki da tsare-tsare zai ce ma cikin ginshiƙan manuhohin shari'ar musulunci akwai abubuwa biyar manufa na farko babba shari'ar musulunci ta zo don ta ba da kariya ga rayuka 'yan adam ba ta yarda da zubar da rayuka ba ta yarda ba da duk abin da zai zamo cikin shi akwai wasa da ran ɗan adam ko kuma akwai abin da zai kai ya zama sanadiyar salwantar da ran ɗan adam shari'a ba ta yarda da wannan ba na biyu shari'ar musulunci ba ta yarda ba da ɓata dukiya ko da dukiyar ka ce kuma bai ta yarda ba da taba dukiyar wani shi yasa dokokin musulunci in ka tsaya ka lura da su cikin su akwai daukar mataki akan ka bata dukiyanka kai da kanka ga abin da bai da amfani bai da manufa kuma sannan kan wani ya yarda ya taba maka dukiya dukiyarka dukiyarka ce shari'a ta dauki kowane irin mataki wajen ba dukiya tsaro da kariya abu na uku shari'ar musulunci ta dauki mataki wajen ba da kariya ga hankalin dan adam kai hankalinka ba kai ke da mallakan shi ba a Allah ke da iko akan hankalinka to ranka ma gaba ɗaya baka da iko akan shi don inda kana da iko akan shi a musulunci sai a ce ka iya zuwa ka kashe kanka to a musulunci fa ƙarya kake ka ce wa in na ga dama sai in kashe kaina a a ƙarya kake sai dai in ba musulmin kirki bane kai wannan ran Allah yake da ta cewa akan ta yahi ka son ka saboda haka ya sama dokoki wanda kuma suke gyara ka to haka ma hankalinka Allah ya sanya dokoki ba a yarda ba kawai ka ɓadda hankalinka kawai haka nan sai ka je ka sha giya hankalinka ya ɓace ko ka sha ƙwaya ko ka shaƙi wani abu a ƙarya kake in dai kai musulmin kirki ne musulunci ya hana ka in kuma ka ƙi hannuwa akwai hukunci mai tsanani wanda aka tanadan ma tun a nan duniya kamin a tai lahira dole hankalinka ka tsare shi ya zama kullum kana da hankali saboda a hankalce in dai mutum yana cikin hankalin shi akwai dabbancin da ba zai yi shi ba to shi sa shari'ar musulunci ba ta yarda ba yi abin da zai batar da hankalinka kuma ta ɗauki mataki duk wani wanda zai yi abin da zai ɓata hankalin wani ko ya taɓa hankalin wani ita ma akwai dokoki da tsare-tsare a kai abu na gaba shari'ar musulunci ta ɗauki mataki wajen ba da kariya ga mutunci ba a yarda ba ka taɓa mutuncin wani ba a yarda ba wani ya taɓa mutuncinka duk abin da yake da alaƙa da zubar da mutunci ko bata mutunci ko zub da kima wannan sharife sa ta hana kazahi ta ce wanda ya wani kazahi za a mai bulala kazahi ta ɗauki matakai akan hukunce hukuncen zina da hukunce hukuncen kalle kallon banza da hukunce duka wannan dokoki ne da tsari yan uwa musulmi duka waɗannan matakan da shari'ar musulunci ta ɗauka kuma da ta zo da dokokinta masu tarin yawa duka babban manufa don a ba da kariya ga waɗannan abubuwan ne a ba su kariya game da su lalace a ba da kariya game da a samu matsala ko tawaya ɓangarensu saboda musulunci yana kwaɗayin al'umma ta kasance al'umma mai zaman lahiya wadda take cike da natsuwa da kwanciyar hankali ‘yan uwa musulmi abin da yake yawaita a cikin wato al'ummanmu da cikin zamantakewarmu a cikin wannan gari namu na maraɗe a keɓance da kuma sauran jihohinmu na Nijar gaba ɗaya ana yawan samun karo da kwamtsawa ana yawan samun hatsarurruka na motoci wannan mai mota ya taho wannan ya taho sun kwamtsa mai moto ya zo wannan ya zo sun game mai a daidaita ya zo ya sha kwana wani ya ballo da gudu sun haɗi ana yawan samun wato hatsarurruka na motoci da abubuwan hawa waɗanda wannan hatsarurrukan da kuma rashin kiyayewa yana zama sanadiyar tafiyar da rayuwar yawa daga cikin al'umma wallahi wasu wannan hatsarurrukan da rashin tunanin da rashin kiyaye tsarurruka ya zama sanadiyar hallaka al'umma masu yawa mutum nawa ka tarwatsa mashi fami saboda shugaban famin gaba ɗaya ka bige shi ya mutu ka hallakar da famin ka tarwatsa famin ka hana su daidaito ka hana su zaman lahiya sanadiyar ka kai kadai mutum nawa kai sanadiyar mata nawa kai sanadiyar maida su shawaru saboda ka kashe mijin ka zo da gangancinka da kuma rashin hankalinka da rashin kiyaye dokokinka ka kwamce wani mutum shi kuma mai gida ne karkashin shi akwai mace hudu ko mace uku ko mace daya yana kula da yara goma ko yara kaza kenan kai ka sanya hannu wajen kawo matsala cikin zamantakewa al'umma da yawaita marayu cikin al'umma da yawaita jawaru cikin al'umma akwai hannunka a wajen mai da mutane masakai da guragu saboda rashin hankalinka saboda ƙin bin dokanka saboda taurin kanka a matsayinka na musulmi kana zama sanadiyar da yawa su rasa ƙahuwa da yawa su rasa hannuwa wani ya rasa ido wasu su rasa gabansu wani ya rasa lahiyan shi wani kuma gaba ɗaya rayuwai take kubcewa waɗannan duka sanadiyar gangancin wasu daga cikin matasanmu da kuma wasu ma wanda ba ma matashin ba dattin za ka ganin wai ba shi ba kiyaye dokokin tahiya a kan hanya ‘yan uwa musulmi mu musulmi ne mu sani cewa yin watsi da waɗannan tsare-tsaren da wannan dokokin wanda in mutum ya tsaya ya aji hankali ya lura da su sai ga cikinsa akwai ba da kariya ga jinanan mutane akwai ba da kariya ga al'umma akwai kamawa wajen tabbatar da zaman lahiya da kuma rage hatsurra hatsurra Allah yake kaddara su amma kuma wannan bai zama hujja ta mutum ya zamanto shi zai dora ganganci yana dora bisa kan Allah Allah ubangiji ya faɗi a cikin littafin shi mai tsarki yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna yana yaban wasu mutane yace su bayan mai rahama su ne wanda suke tahiya bisa ban ƙasa cikin nutsuwa tahiyarsu ba irin tahiya bace ta kafirai tahiyarsu a bisa ban ƙasa ba irin tahiya ba ce ta wanda babu musulunci tare da su su cikin tahiyarsu akwai natsuwa haka Allah ta'ala ya faɗi a suratul isra Allah ya ce wa la tamshi fil ardi maraha kar ka ɗora tahiya bisa ban ƙasa kana takama kana nuna isa tahiya irin ta mai nuna isa tahiya irin ta mai girman kai tahiya irin ta mai taurin kai irin ta wanda ba ya ji ba ya gani babu doka wanda yake karewa sai Allah ya ce innaka lam takhriqal arda kai fa diyan da kake da girman kai kake jin kanka sama baka iya taka ƙasa ta huje in kuma ka isa gwada a ce saboda dannin girman kanka kai in ka taka ƙasa burmewa take kai ba za ka iya ba walan tablugal jibala tula diyan da kake daga hanci kana ganin kowa kasanka baka iya kaiwa tsawon duci Allah ta'ala ya ƙara faɗi a cikin alƙur'ani yace waqasud fi mashika ka tsakaita uqsud ma'ana shine ka tsakaita a wajen tahiyya ka ta zama tsaka tsakiya ba tahiyya ba irin ta sawani irin ta agwagwa sannan kuma ba tahiyya ba irin ta waɗanda ba su da hankali musulunci bai yarda ba musulmi yana tahiyya tahiyya wadda za a rena shi a'a sannan kuma ba a yarda ba kai tahiyya irin ta wadda za a lissafa ka waɗanda suke da wato tabuwar hankali cewa aka yi ka tsakaita saboda mahi alherin al'amurra su ne tsakatsakiya. ‘Yan uwa musulmi yana daga cikin abin da ke da ban mamaki, musulmi ya zo yana ganganci da abin hawa ko moto ko mota ko a daidaita sau, amma idan ka yi mai magana ko ka tunatar da shi game da irin hatsurran da ke ƙalƙashin wannan gangancin da yake yi da rashin bin dokoki da yake yi sai ce maka yau ai dukkan komi da ƙaddaran Allah yake gudana. ba abin da zai faruwa sai abin da Allah ya kaddara in ma ɗalibi ne mai alaƙa da karatu sai ya ja ma aya kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana yace kace masa ai ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mu kaga wannan wannan gaskiya ne duk abin da ya samu Allah ya tsara shi ya rubuta shi ko an yi ganganci ko ba a yi ganganci ba amma sai dai waɗannan ayoyin da hadisan da suka zo suka faɗi haka ba su taɓa ba da dama ba akan wani ya yi ganganci ko ya yi sakaci ka ci gaba da sauraron malamai a wa'azi za ka gane rishin ganewa ne domin wannan lalle ayoyin da ya ja ayoyi ne na gaskiya kuma maganar da suke gaskiya ne amma sai dai ita gaskiya ce ya karkata ta zuwa ga ƙarya dama akwai lokacin da mutum zai faɗi magana ta gaskiya amma shi dai ba gaskiya yake nihi ba ali ibn abi talib haka khawari suka taɓa jami'a aya suka ce inal hukumu illa lillah wa man lam yahkum bima anzala suka jawo ayoyi ali ibn abi talib yace kalmatu haqqin uridu biha batil ya ce wannan kalma ce ta gaskiya amma dai ƙarya kuke nihi da ita ku abinda kuka faɗi kalmar gaskiya ne sai dai ku abinda kuke nihi ƙarya ne domin aya ba haka nan ta ce ba to haka nan kai ma aya alƙur'ani da ta ce Allah ya tsara komi ya rubuta komi kuma ba a ce ba kawai ka zo ka yi kwanci in haka nan ne in dai ka faɗi wannan magana to ka je ka yi kwanci ka daina neman abinci ai shi ma Allah ya rubuta me yasa ake ganin ka kana kai kawo kasuwa ka bi kitabin hanyoyi kana bige-bige kana kokarin nema kuma ka san da Allah ya rubuta ashe ƙarya ce kake abin da ka faɗi saboda haka ƴan uwa musulmi addinin musulunci addini ne mai tsari addini ne mai umartan ma'abutan shi da bin dokoki duk dokokin da za su kawo zaman lafiya kuma ba za su saba ma Allah ba cikin su babu saba ma Allah to bin su dole ne ga musulmin kirki musulunci yana mamu umarni game da duk abin da zai amfane mu yana hana mu duk abin da zai cutar da mu kuma imani da kaddara baya cikin dalilan da suke sanya mutum ya je ya aikata ganganci ko kuma ya haihuwar mu mutane banna da wato hatsarurruka ƴan uwa musulmi a nan cikin wannan hudu ba na ambata wasu ababe guda goma ba wai su kenan ba a ala sabilil misal misali ne na bada da su waɗanda kiyaye waɗannan ababen yana taimakawa wajen ba da gudunmuwa cikin al'umma a kan sauƙaƙa hatsarurruka na hanya kuma ƙin kiyaye su yana cikin sa hannu dumu-dumu a wajen ɓanna da take gudana cikin al'umma wajen hatsarurruka na abubuwan hawa ‘yan uwa musulmi duk musulmin da ya ƙoƙarin kiyaye waɗannan ababen duk da ba su ke nan ba kamar yadda na ambata amma dai mafi yawa su ne suke zama sanadiyar wannan matsalolin na ambata guda goma wanda zan ambato su yanzu a gurguje duk musulmin da zai kokarta kiyaye su lokacin da yake cikin mota ko yake akan moto ko yake bisa kan abun hawa to insha Allah wannan musulmin ya ba da gudunmuwa cikin jama'ar shi wajen kiyaye hatsarurruka na abubuwan hawa duk wanda bai damu ba da ya kiyaye wannan baya cikin lissafi yana yin abin da ya ga dama to duk wanda aka kashe a cikin hatsarurrukan da ake ko ba kai ko ba kai ka bige shi ba wallahi kai kana cikin masu ba da gudunmuwa wajen waɗannan hatsarurrukan na bige mutane da kashe mutane sau da yawa duk wanda ke tuki ya sani wani lokaci wani mutum ne zai zo ya yi ganganci sai ya tahiyar shi sai na bayan shi Allah ya sa su za su bugawa yanzu su za a bari da shari'a su za a bari da bincike saboda mi saboda shi mugun wanda ya gangancin ya yi sanadiyar bugawar yawari domin shi Allah bai sa ya buga ba amma dai wallahi saboda shi ne aka yi wannan bugawar kaga shi ba a tambaye shi kuma ko tsayawa ya a doka ba za a bincike shi ba ko saboda shi bai buga ba kuma ba a buge shi ba amma dai kai kai wani abu wanda ya sanadiyar wannan bugawar inda ka kiyaye ba kai ba da ba a buga ba to wallahi in ba a bincike ka ba a nan duniya wallahi a lahira sai an bincike ka in kana ganin kasha a nan duniya kai ka zo ka hada wasu mutane biyu suka kabara kabar su da shakar juna kabar su da zage-zage kabar su da doguwar shari'a ko wallahi kai zaka ga doguwar shari'a a gaba abin nan harko yan uwa musulmi shine kiyaye doka plak plaka waɗanda ake sanyawa bisa hanya wani irin musulmi ne kai ka zo kana ganin an rubuta tabbas ka san ana nihin in an zo nan su taf ake yi tsayawa ake sai ka ki tsayawa akan banza wuhi kawai aka yi wannan aka kashe kuɗi aka gyara habbala kakin ma da aka ɗora ba kuɗi aka kashe ba me yasa za ka zo kana kallo kuma ka sani kuma ka fahimta amma kawai ka yi kunnan uwar shagu da shi ka ce kawai tsayawa mizani kai kana ganin yanzu idan ka tafi ai kama ka ɗauki makami ne ka nihi mutum da gangan kana son ka huje mai tumbi ka zo ga su tabka ki tsayawa sannan ka zo jan wuta ta kama saboda kai ma halin ka jan hali ne kawai sai ka wuce jan wuta ta kama kawai sai ka wuce kuma ka san da cewa wannan jan wutar tana nihin ka tsaya ka dakata kuma tsaya wannan babu wata jan wuta da take kamawa ta yi minti goma ko akwai babu wata jan wuta da take kama ta yi minti ashirin to wallahi duk mutumin da bai damu da wannan tsare-tsaren ba na cewa nan wurin ba a gare nan wurin ba a tsayawa nan wurin tsayawa ake nan ba a wuce hamsin nan ba kai ka ɗauke wannan zancen banza ka ɗauke shi to ai kai ne kake akan zancen banza kuma wallahi duk matsalolin da suke horo na zamantakewa wallahi akwai hannunka ciki ko ka gane ko ka Allah sa ka gane akwai hannunka abu na biyu ƴan uwa musulmi abu na biyu duk mutumin da baya kiyayewa wajen gaugawa da moto ko mota shi kawai zai balla da gudu ba abin da ya dame shi to gaugawa duk wanda ya koyi ka'idojin tuki ya san da cewa akwai wato ka'ida wadda ba a wuce ta a wajen gudu cikin gari to wannan ka'ide ka keta ta ka ɗora ganin ta ba komi ba ka sanya hannu duk takamar da kake da cikar takardu ko asiran su gare ka wallahi aikin banza kake kunta tama musulmi ko cutar da shi balle har abin da zai sanadi ya salwantar da ran shi wallahi wannan ba abu bane mai wasa Allah ta'ala saboda ran mutum guda yace yana iya kifar da wato sama da ƙasa gaba daya akan ran mutum guda musulmi Allah yana iya kifar da ƙasa da sama gaba daya kai kuma kan matsayinka na musulmi wai ba ma ran mutum guda ba rayukan mutane ne duba su dame ka ba in dai jiwa ta wuce kaina to ta faɗa kan kowa kai ba musulmin kirki ba ne in ka zo ka ballo da gudu ka shigo rugumuci in ka wuce sun jima ba su kabara ba gaba ɗayansu kai wani irin mutum ne to wuce iyaka wajen gudu duk mai yin haka yana ba da gudunmuwa wajen kawo matsala cikin al'umma duk wanda ke kokarin daidaita tahiyar shi wallahi yana ba da gudunmuwa ta inda ya sani ko bai sani ba wajen taimaka ma al'umma a zaman lahiyansu da kuma kwanciyar hankalinsu sannan ba gudu ba ne kaɗai matsala tahiya sannu sannu shi ma matsala ne ai gudu lokacin da ake bisa hanya ana tahiya da mota ko moto wani sai ya tabka da gudu ya wuce iyaka bai daidai ba wani kuma sai ya ɗora tahiya kamar shi ne jikan agwagi ya ɗora tahiya sannu sannu ƙarshe sai ya haɗa gosolo a bayan shi wannan shi ma kuskure ne dole ka zama mai hankali tsakaitawa shi yasa ayar qur'ani da ta karantar da tsarin tahiya sai ta ce ka tsakaita kar ka wuce iyaka kar ka ja da baya kwarai in ka ja da baya kwarai kana tahiya sannu sannu kamar tsutsa yanzu gosulo zaka hada a bayan ka shi ma yana iya zama sanadiyar kuntata ma wasu da cutar da wasu da kai har mutuwa ana iya yi dan wasu a bayan ka wallahi mara lahiya ne suka ɗauko. abu na uku ‘yan uwa musulmi shine tahiya saɓanin hanya musulmi mai hankali ba yayin haka na sani sai dai kawai abu salarura ko wani dalili mai ƙarfi tahiya saɓanin hanya shine kawai ka ƙibin damanka kawai sai ka zo koton hagunka kuma abin mamaki sai ga wani mutum ya zo saɓanin hanya kuma ya kwaɗo da gudu wallahi ba bisa kan hannun shi yake ba amma kuma a guje kaga wannan wallahi dabbanci ne wanda astaghfirullah bai ma kai ba sai an zo an ce ma musulmi wai gyara wannan ba daidai bane amma muna da matsala ne a cikin zamantakewar mu babu daga kafa babu alharma shi kuma gaba ɗaya tuki alharma ne kamata yi a ce ko kai kake akan daidai kaga dan uwanka ya riga ya sako hanya to ka dan saurara mashi amma zahin kai sai ga mutum wai yana takama da gaskiya wai na kokarin banke mutum rai wanda yake kokarin taka wai mai taka mashi wai nike da gaskiya aikin banza aikin wushi don Allah mai amfanin gaskiyarka kafa wani ta kire saboda gaskiyarka menene amfanin gaskiyarka wani ya rasa ranshi saboda gaskiyarka mai amfanin gaskiyarka wani ya rasa gaban shi saboda gaskiyanka mai amfanin gaskiyanka ka murje ma wani motar shi mai tsada ka bige mai abin hawan shi kuma watakila ba lalle bane ya zama yana shirye akan gyaran shi me amfanin gaskiyar ka kana matsayin musulmi to da yawa duk wanda yake yawo kasashe yake huta wasu kasashe sai ya ga cewa wallahi kasashe da yawa sun dara mu alharma wajen tuki a sauran kasashe zaka ga tsoho ko tsohuwa ko yaro ko saurayi in dai kasa kake zaka ketar kwalta wallahi gaba ɗaya masu tahiya kowa zai bada haɗin kai a tsaya kuma in aka tsaya har ma kana shakkun ka taho sai su ce ma wuce wuce za ga tsoho yana tahiya dikitin dikitin duka kowa zai yi haƙuri sai ya tsallaka amma yanzu wani a bisa kan tuki ya ma yi ma alharma wata larura ce ta sa za ka tsaya tsayawa ta ba zata to wani in kaji yana zagi yana kurmo bala'i kuma ya taho ya bige ka wai shi kai akan gaskiya shi kuma gaba ɗaya inda akwai alhorma da sauƙaƙa ma juna da ɗaga ma juna ƙafa wallahi duka abubuwan suna da sauƙi abu na hudu ‘yan uwa musulmi shine tsayuwa akan hanya kawai haka nan sai ga wani mutum kamar dai shi ne aka yi hanya saboda shi sai ya zo da mota kuma mota babban mota sai ya kace hanya gashi ya yi tsaye a kan hanya kuma ka ganshi yana ta labarai ko zai sai awara ko zai sai dussa ko zai sai wani abu wai gashi yana kuma wallahi ya sani bisa kan hanya ya zo babu abin da ya dame shi da ko mutum dubu nawa ke bayan shi su shiga matsala da takura wai musulmi ne a haka wallahi wannan musulmi baya yin haka musulmi baya cutar da wani da gangan in kaga musulmi ya cutar da wani to ba da gangan bane ana samun haka amma da gangan dai ka sani akwai kuntatawa kai wannan kana zama abin mamaki ‘yan uwa musulmi abu na biyar shine wato tsayuwa wadda take ta kuskure tsayuwa ta kuskure a bayan wasu motoci ka zo kawai an aja wata mota kai ma sai ka zo ka aja taka shine abin da ake ce ma malgare ka zo ka aja taka aje wadda ka tabbatar da cewa in ya tashi fita ka tare mai hanya hita to kawai na irin mutum ne wani irin hankali ne gare ka shi wannan lokacin da ka zo katar da wata mota kamata ya ka kaddara a cikin tunaninka zai fito kahin ka in wani wuri da ka shiga zai buƙaci hita kamun kai ka hita ka yi tsari yadda in ya zo sha Allahu zai samu hanyar hita don haka wajen tsayi da motoci wannan su lokuta muna saba wa ƙa'idojin tsayawa daga cikin abin na shidda 'yan uwa musulmi shine ganganci da wasa da abubuwan hawa wannan kuma yana faruwa yawanci ga matasanmu lokuta na farin ciki wai murna ake ta ɗaurin aure ango nawa aka murje makafa wajen murna ɗaurin aure amarya nawa aka sabatta wajen murna wallahi akwai wanda muka samu labarin sun ma rasa ransu wai murna ce don Allah in murna ta jawo bala'i kai kai murna irin ta dabbobi ke irin ta dabbobi ce ita ma dabba in ta ji daɗi tana iya faɗa cikin wuta ma sai da wani kai mutum ne mai hankali amma wai murna ce kake an daura aure ko murna ce kake wani ya ci zaɓe a siyasa ko kuma murna ne kace dan balo ya tulla cikin raga ko murna ne kake wai ka zo da abun hawa kai ganganci irin yanda dan giya in ya sha giya za yayi kai ma da hankalinka haka nan kake yi to wannan ganganci tuki na ganganci lokuta na murna da lokutan sabgogi da munasaba wannan yana cikin abin da yake haifar da kunci da yawan hatsurra a cikin al'umma abu na bakwai ‘yan uwa musulmi a gurguje shi ne shagaltuwa da waya ina mamakin mai tukin da ke waya wannan kuma abin mamaki har da manyan mutane za a ga mutum da girman shi kuma da hankalin shi wallahi in aka ce ma zai yi sai kai mamaki amma yana tuka al'umma cikin mota wai an kira shi wai kuma sai ya daga ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sa ma wani mutum zuciya biyu ba ko tunani biyu ko hankali biyu kauna irin musulmi ne wani irin tunani gare ka kamata in kai musulmin kirki ne mai hankali mai sanya kiyaye in aka kira ka kana cikin tuki in bisa moto kake ko a mota ka tsaya ka samu wuri ka tsasa nan kai in kuma babu bukatar sai ka daga waya to ka sanya ta mada abiyan mana ka kashe ta ko ka sanya ta mada abiyan dole ne wallahi kuskure na minti uku yana iya haifar da mutuwa mai tarin yawa kuskure na minti uku kai minti uku ya yawa na sai gwanda uku wallahi sai gwanda uku a tuki ya isa a je lahira saboda haka wannan dokokin da mutum yake renawa yana ganin su ba komi ba shi ma in bai kiyaye ba ya sa hannu wajen haifar da matsaloli cikin zamantakewa al'umma saboda haka 'yan uwa wato yi daga waya lokacin tuki abinda ya ban tausayi kaga mutum da mota ya kwaso iyalin shi gaba daya da matan shi da ɗiyan shi da kowa duka gidan ne gaba daya ba a bar ma magaji ba wanda zai mai gurbin amma kuma ka same shi wai wai mota tana tahiya a guje kuma yana ta waya eh wallahi halado yana nan kaza kaza haka za ka same shi ya daga waya wani ma akan moto matar shi a baya ɗiyan shi dama guda uku ne bi mace gaba ɗaya daga tsakiya ita kuma waya ya dauke ta ya maka faɗa shi wani irin abu haka wai dole sai yayi magana wannan da irin hauka ne rashin hankali ya kamata ɗan uwa musulmi wallahi mu kiyaye irin waɗannan ababan domin Allah ya kiyaye ni abu na takwas ɗan uwa musulmi shine kokarin dubule ta bangaren dama duk wanda yake kokarin yayi dubule ta bangaren dama shi ma wannan yana cikin waɗanda suke sa hannu wajen kawo hatsarurruka cikin al'umma Yan uwa musulmi abu na tara shine wato rishin sanya alamomi na hasken mota lokacin da kake son ka shiga kwana ka ƙi sanya kiliyamtan a bangaren dama ko a bangaren hagu da gangan kawai ka ƙi sanyawa haka in mancewa kai baka sanya ba to kamata ka ka shiga kwanai kamata ka dan je gaba in ka tuno in ka je gaba dan dawo wannan da za kai wallahi yahi alheri gare ka akan ka shiga kai tsaye ka gota wani ko ka karya wani ko ka kashe wani wannan kuma ƴan uwan mu ƴan adaya da tasawu su suka shi cutar da mu a wannan bangaren ƴan uwan mu ƴan adaya da tasawu su yi haƙuri duk da na shayin magana akan su dan adaya da tasawu ne wato ba ji ba gani akan 20 sai ya kashe wani tsoho akan dala 20 kuma 20 kin ma da babu tabbas ya ga alamun samunta kawai kai sai sai ga ya malgwaye akwai kakan wasu bayanka in ya mutu ka tarwa tsafamin ya kamata ka san da wannan ɗan uwa musulmi abu na goma wanda shine na ƙarshe cikin ababen da na ambata a nan shine tahiya cikin dare ba tare da wuta ba ka ya kamata gwamnati ta kunna wuta domin tulla masu tahiya ba wuta cikin dare yaushe za ka ɗora tahiya cikin dare babu wuta ga abin hawanka wallahi tallahi wannan yana da hatsarin gaske ya faru gare ni kuma duk wanda yake tahiya akan hanya irin haka yana faruwa sai wani ya zo ya buɗi biyawa da kai saboda ba ka ganin shi ya ne na aika gane shi kuma abin da ke da ban mamaki a nan cikin maraɗi wani mutum mai hankali uban wasu zai hau moto ba wuta cikin dare kuma ka ga ya sheƙa da gudu masha Allah ba abin da ya dame shi wai shi je yake lahiya launi wallahi ba a ganin ka don Allah ka tambayi direbobi ka shi in dai baka da wuta wallahi ba a ganin ka cikin dare irin wannan kamata in hukuma ta kama su ta masa tsatsauran hukunci ba su cancanci rangwame ba saboda ba su san muhimmancin ransu ba ba su san muhimmancin ran sauran al'umma ba tahiya ba wuta to shi kuma wanda ke daban al'ajabi na biyu shine mai tahiya da mota amma da wuta ɗaya mota da ido guda shi ma wannan ya kashe mutane da yawa kuma yana cikin kashewa an san cewa Allah yana iya kawo jarabawa kana cikin tahiya ne sai wuta guda ta tsaya to kamata ya ka tsaya nan sai an gyara ta in dai aiki na hankali zami in dai da gaske muna son mu kawo kwanciyar hankali cikin al'ummanmu in dai da gaske yana kona mamu rai yawan hatsarurrukan da suke faruwa cikin al'ummanmu wallahi duk mutumin da ke tahiya mota ce gare ka babba amma ido ɗaya ke da wuta ɗayan baya da wallahi in mutum ya zo tsammani yake moto ne sai maka mu'amala irin ta moto ko are da ta sau ya ɗan kauce haka sai ya ji durum wani kawai sai ya ji ana marar buka bai tantance ba shi dai ya ga hasken ido ɗaya ashe kawai shi dalilin wannan hasken ne zai je lahira saboda haka 'yan uwa musulmi ya kamata mu zamo al'umma musulmi da gaske masu tsari a cikin zamantakewa masu kiyayewa akan duk abin da zai zama sanadiyar kawo zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin al'ummamu idan muka yi haka sai Allah ya kama mu rayuwarmu ta yi daɗi hatsurra su zama ɗan kaɗan a cikinmu muna fatan Allah ta'ala ta taimake mu da gyara muna roƙon Allah ta'ala duk abin da ba mu iyawa ya iya mu shi Allah ta'ala ya gafarta mu ɗan uwanmu waɗanda suka riga mu mutuwa muna roƙon Allah dukkanin musulmin da Allah ya karɓi ransu a ƙarƙashin ƙarƙashin hatsarirrika ne ko kuma wato a ƙarƙashin rashin lahiya ko kuma wani sanadiyyar na daban Allah ta'ala ya kai rahama da gafara a cikin kabarburan sa da rahama shi muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da alkhairi da zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin jihar mu ta Maradi da ƙasar mu ta Nijar baki ɗaya da sauran ƙasashe na musulmi muna roƙon Allah ta'ala duk abin da zai zama alkhairi ga al'umma Allah ya kama mu shi a cikin ƙasar mu ta Nijar duk abin da zai zama sharri da fitina da matsala Allah ya janye mu shi ya mu maganin shi duk wanda zai zama sanadiyar ɗaukaka da ci gaba ga al'umman mu Allah Allah ya kama mu shi ya ɗaukaka shi ya kawo shi kusa-kusa duk wanda zai masa nadiya kunci da matsala Allah ya janye shi ya nisantar da shi ya mama maganin shi wala haula wala quwwata illa billah mu da sallah